سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida wannan rana ta yi daidai da ashirin da takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ta miladiya za mu tashi aya ta goma sha tara a cikin tafsirin da muke karantawa na alkur'ani a watan azumi na ramadan a wannan masallaci na alkur'ani muna cikin suratul hud yau za mu tashi aya ta goma sha takwas insha Allah daga tambayoyin da suka rubuto akwai wannan da yake cewa kusan duk sati ina zuwa wannan masallacin domin yin sallar juma'a a cikin huduba tana yawaita faɗar kalmar takwa da hausa ana fassara ta da tsoron allah na duba cikin alkur'ani mai girma na ga allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ta a wurare da dama malam yaya tsoron allah yake wannan wato kalma ce mai girma kuma tambaya ce muhimmiya a hakika haka ne a batun sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kullum idan ya hau mimbari zai yi ma mutane bayani sai ya yi musu wasici ya yi musu wasiya da tsoron Allah da taqwa to ana fassara ta da tsoron Allah da Hausa amma asalin ma'anar taqwa kalma ce da aka ɗauka daga alwiqaya wato riƙon mutum ya yi riƙon kariya ya nemi abin da zai kare shi to abin da ake nufi mutum ya nemi kariya daga azabar Allah ta hanyar yin abin da Allah yake so da barin abin da Allah baya so wannan shine ma'anar taqwa kuma sifa ce wadda take a cikin zuci da babu wanda ya santa annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-taqwa hahuna yushiru ila sadrihi talata marrat yana nuni ya zuwa ga zuciyar da kirjinsa sau uku Allah ne kadai ya santa domin sifa ce idan kaga mutum yana barin abinda Allah baya so yana yin abinda Allah yake so to idan a wannan ɗayan biyu ne in ma yana yi saboda Allah wa in ma kuma yana yi saboda wata ma'ana daban to ba wanda ya san wanda yake saboda Allah sai Allah to wanda yake yi saboda Allah shine mai takwa wanda babu wanda ya san wannan sifa sai wanda yake sai Allah jalla wa ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita ce ita ce babu abinda yake shigar da mutane aljanna ranar alkiyama irin wannan sifa ta tsoron Allah an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne yafi shigar da mutane aljanna ranar alkiyama yace taqwallahi wa husnul khuluq tsoron Allah da kyakkyawar tabi'a kyakkyawar kyakkyawar hali kyakkyawar mu'amala a ita ce a mataki na biyu bayan tsoron Allah saboda haka wannan ita ce ya cancanta koyaushe mutum ya rinƙa ma kansa wasiya da shi kuma ya yi ma sauran jama'a wasiya da shi wannan a takaice kenan amma in aka ce za a ambaci wato a tafasil ɗinta abin zai ɗauki lokaci mai tsawon gaske an tambayi sayyidina Umar ma'anar taqwa wanda yake shi zai kusantar mana da ma'anarta yace ta taba bin hanya wadda take ne wadda take mai cike da kaya yace eh yace yaya kake yi yace ina ina nannade tufata ina kaffa kaffa kada kayar ta kada kayar ta soke ni ko ta makale da tufata yace to wannan shine takwa yayin da kake haka tamkar takwa kake yi wato ka bar farkin rayuwa kana kaffa kaffa da ka saba ma Allah wato saban Allah sai ya zama to tamkar shine wannan kayar kai kuma kai ne kake tafiya da kai da sifar taka kada ka cuɗanya kada ka bari sako ya soke ka ko ya soki tufarka in kai haka ka zama to mai sifantuwa da wannan sifa Allah ba mu wannan sifa Allah ya sanya mu cikin waɗanda za a rayar da su a cikin takwa a tashe su cikin masu takwa to sannan wannan yace muna tambaya za a iya amfani da kuɗin da aka samu ta hanyar BBC wanda CBN take bayarwa a gyara masallaci eh wato wannan yana bikin wanda yake da license din kamfanin canji Bureau de Change BBC a gwamnati babban bankin tarayya cbn yana neman ya aje kuɗi naira miliyan talatin da biyar to suna ba a in aka aje wannan kuɗin cbn suna sanya su a cikin abin da ake kira treasury bills treasury bills wato takarda ce bashin bashin da ake ba ma gwamnati ba ta ba wai za su aje wannan kuɗin ba ne suna ba ma gwamnati bashi ne da wannan kuɗin da suka karɓa wajen ka sai su ba ma gwamnati bashi to ita kuma gwamnati in aka ba ta bashi tana ba da riba a kai to asali tunda an san abin da suke kenan bai halatta a yi wannan mu'amalar ba to amma saboda buƙatar musulmi kan si wannan ya zama to bisa larura ba yadda za su dole sai sun shiga cikin wannan wato harkar cinikayya to bashi kuɗin da ake ba su na ruwa bai halatta su ci ba a interest ɗin da cbn take rabawa a kan wannan miliyan 35 bai halatta mutum ya ci ba bai halatta ya ciyar da shi wanda ciyar da shi ya lizince shi ba kamar matarsa da 'ya'yansa da iyayensa haka dalika bai halatta ya sanya shi a cikin gina masallaci ba ɗakin Allah ko mushrikai da za su gina ka'aba mushrikai a zamanin a lokacin kuma tun kafin saukar shari'a ne sai da suka ce duk wanda ya san mai cin riba ne kada ya kawo mana kudin riba wajen gina masallacin nan duk wanda ka san karuwa ce ana ba ta kudin daduro da kudin karuwanci kada ka kawo kudin sa duk wanda ya san boka ne yana zuwa ya yi bokanci a ba shi kudi na bokanci kada ya kawo mana kudin sa cikin gina ka'aba ba ga mushrikai ma fa kenan to balantana kuma a cikin musulunci ka nemi kudin riba ka sace a masallaci a'a ka je ka ba mabukata ya halatta ka ba mabukata ana cikin yunwa ana cikin talauci shi idan mabukaci ta bashi wannan zai ce halal ne ali hani'an mari'a dan ba shi je ya jaji urbar ba shi abin da aka bashi taimako aka bashi ba ba ba san sadaka bane tunda babu lada wannan tahallusi ne abin da ake nufi da shi at-tahallus min al-ma'il haram wato kubuta daga kuɗi na haram wato taimakon ke ya karɓa ya sauke maka nauyi ka sauke nauyi ne a kanka abinda za ka yi kenan amma kada ka tashi a masallaci a kada ka tashi a sayan alƙur'anai ka ba ma makarantun islamiyya amma babu laifi ma kar malaman islamiyya ala rammomi za a iya ba su su sai a iya ba su sai su ci hani an mari'a haka zalika kuɗin sata mutumin da ya ci da mutumin da ya sata mutumin da ya sata ya san cewa kudin nan na sata sawa'un sata biro ko satar ta hakika ta kwace da sauransu shi ma wannan yayin da ya tuba ya ji wa'azi ya ratsa shi ya yi kuka ya tuba ga Allah Allah ta yafe masa to tuban nasa ba zai isa ba tsakaninsa da Allah sai ya fitar da wannan haƙƙin na mutane ya fitar da shi daga cikin kuɗinsa kada ya ci kada ya tufatar kada ya ciyar da iyayensa kada ya ciyar da ƴaƴansa kada ya ciyar da matansa sai ya fitar da su su ma a cikin aikin taimaka ma bayan Allah kada ya sa su a masallaci to da abin da ake yi irin wannan kuɗin hayar mutum ya kan cewa idan ya ɗauki alarmomi ya biya musu kuɗin aikin hajji suka tafi suka yi ibadar hajji kamar ya ya wanke wannan kuɗin ne kuskure ne kada ka ba su ka ba su in kana so ka sami ladan yi ma mutum hajji ka ba shi daga cikin halal mala'inka amma wannan kuɗin ka fitar da su ta hanyar ka taimaka masa kawai ka taimaka ma mabukata don ka kubuta da wannan kuɗin ka ba su ci abinci ka sayo musu kayan abinci ka ba su ci abin da suka so tare da shi ka ba su in yaso in sun yarda sun je aikin hajji sun je aikin hajji ne ba sharadi ne kuma sai ta gaya musu ba su to malam fa wannan kuɗin sata ne ba sharadi bane sai dai tsakaninka da Allah ka yi tafallusi ka san shi ahali ne ka bashi kamar zakka ce ba sharadi ne in zaka ba mu mutum zakka sai ka ce malam wannan zakka ce fa a in kai haka watakila za ka tozarta shi baya so ya sani ba sharadi ba ne in ka ba mutum zakka sai ka gaya masa wanda yake shine sahihin magana a makabar mali to dangane da girmama masu furfura cikin musulmi malam a yau za ka ga da yawa daga cikin manya masu furfura ba san kimar ka ba da yadda za ka gan su sun take gaskiya ga karamin yaro a ga karamin yaro ko sun zama sun tashi gaskiya da karamin yaro ko sun zama mutanen da ba ka kare mutuncin to a nan za ka ga samari suna jin cewa ba irin su aka ake girmamawa kuma idan har kai shiru ba ka tsaya ba sai su cuce ka saboda rashin sanin mutuncin shin ina mafita ga irin wannan fahimta to mu dai muna da asali hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake inna min ijlalillah ikramu bishaybati almuslim wa hamil alquran ghayr almughani fihi wa aljafi anhu wa bisultan wa bisultan almuqsit yana daga cikin girmama Allah yana daga cikin jin girman Allah ka darajta wanda yake da furfura kuma musulmi da mahaddacin alkur'ani ba mai wuce iyaka a cikin alkur'anin ba mai guluwi a cikin alkur'anin ba kuma wanda yake ya watsar da alkur'anin da bashi bashi da kuma ma'abucin mulki mai adalci dangin mutum uku kaga da mai furfura da makarancin alkur'ani da mai mulki musulmi mai adalci amma yanzu in aka ga ana girmama mai mulki sai a ce a ai malam ya zama na fada yana daga cikin girmama Allah to wannan kun ga wajen mai mulki an tsayyade an ce mai adalci mahaddacin alkur'ani an tsayyade an ce ba mai guluwi ba guluwi shine wanda yake kakalan tsiya akan sha'anin alkur'anin ba kun ba ruwansa kuma da aiki da shi shine alghani fihi kuma ya yadda alkur'anin ba shi ba shi kaga an kayyade shi amma mai furfura shi ba kayyade shi ba me yasa saboda galibi musulmi yayin da ya furfura za ka same shi mutumin kirki galibi kenan wanda yake ya yi furfura furfura ba ta hana shi ya kirsu ba kaɗan ne a cikin musulmi shi yasa ake cewa ka fashe wal islamu lil mar'i nahiya furfura da musulunci sun isa su zamanto wato mai hani ga musulmi sun isa su zamanto sun hana shi wauta da hali irin na yarinta to amma wannan ma'ana tana nan wanda ya zamanto ga furfura amma kuma mai bayyana sakon Allah to wannan bai cancanta a darasta shi ba a kan wannan sakon Allah da yake domin sai ya ɗauka don tamfilan da yake nema ake ganin girmansa to amma wannan ba zai hana a duba kan cewa kuma shi musulmi ne a darasta shi saboda wannan alamar ta musulunci ba a ƙi shi saboda wannan barnar da yake yi saboda aka yi masa nasiha kuma nasihar da za ka yi ma da nasihar da za ka yi ma dattijo ba kamar nasihar da za ka yi ma wanda yake kasa da kai ba ko wanda yake sa'ansa ko yaro shi ma hatta wajen nasiha yana daga haƙƙin daga jin girman Allah kai masa nasihar da ta dace da matsayinka da cewa shi ne furfurani to amma irin wannan tambayar irin abin da ya zayyana wannan a nan to irin wannan itikadin ina ganin kuskure wannan fahimtar kuskure ka tsaya kai hukunci akan dattijo ka ce ai bai ga girman sa ba saboda ka kai masa tsara da rashin kunya a'a wannan kuskure wannan wannan ba fahimta bace ko da bai ga girman sa ba a fahimtar ka yana da haƙƙinka mutunta shi yana da haƙƙinka mutunta shi ka nuna masa ya san girman naka ya san mutuncin naka ta hanyar yadda ya dace da matsayinsa na cewa shi sa'an mahaifinka ne idan mahaifinka ne a cikin wannan halin Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu baki ɗaya ya haka fitsara za ka yi masa domin ka gyara shi wataƙila dai yana neman aure ne kuma ready-made ya zo ya kada shi to sai yanzu abin da suke cewa kenan yan mata sun fitar ready-made saboda haka shi kuma yana so ya yaki yana ganin wajen yakin ya kamata ya kamata ya zara dan tsarda eh na rabi a sun san ya aiki da nake faɗa da a sai tambaya ta ƙarshe game da hali akan yin aski da yanke farce a kwanaki goma na babbar sallah shin wajibi ne ko kuma mutum zai iya yin aski idan akwai larura ta kuraje a fuska idan mutum ya bar gashi har kwana goma eh abinda mafiya yawan malamai suka ɗauki wannan umarni da ya zo a hadisin ummu salama radiyallahu anha wa ardaha cewa umarni ne na mustahabbi domin a jam'i tsakaninsa da sauran hadisai wanda yake daga ciki har da hadisin Aisha ummul mu'minin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aika da layyarsa da hadayarsa zuwa makka a je a yanka masa bai kasance yana barin wani abu da ya halatta a gare shi ba saboda haka wannan shine ake jam'i a kai hadisin ummu salama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan watan dhulhijja ya tsaya kuma ɗayan ku yayi nufin yayi niyyar cewa zai yi layya to kada ya yanke farcensa ko ya ɗauki da ko ya yanke daga cikin gashin kansa ko na jikinsa har sai idan ya yi hadaya to tun magashi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi baya yi shi baya hana kansa yin wannan saboda haka malamai suke jam'i wanda yake shine mazhabar jumhurin malamai shine mazhabar Imam Malik da Shafi'i da Ahmad cewar mustahabbi ne haka ba wajibi ba sabanin daga cikin malamai akwai wanda suka ce wajibi ne shine mazhabar Zahiriya da waɗansu daga cikin malaman hadisi suka tafi akan zahirin umarni amma jam'i tsakanin hadisai koyaushe shine yafi a kuma wannan shine jam'in da malamai suka yi musamman ma in ya zama to kamar halin da wannan mai tambaya yake tambaya yana da larura a ko da yake ban gane larurar da za ta sa a mutum kuraje su sanya shi dole sai ya aski ba ai na ɗauka kurajen ma suna hana a yi aski ne sai dai ko amo sai almuhim dai larura tana iya sanya a yi aski kamar yadda ya zo a hadisin ka'ab ibn ujra wanda kwarkwata ta dame shi ya zama yana da buƙatar ya aske kansa gashi kuma yana cikin halin ihrami annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya aske sannan ya fidiya to wannan da mai ihrami kenan amma wanda yake layya zai shi sai ya aske babu wani abu a kansa amma ya bari bai yi askin ba ya jira har sai ran da yayi layya akwai lada a ciki wanda yake wannan mustahabbi ne kamar yadda zahirin hadisin ya nuna وصلى الله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يوقنون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبلوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون نعم kafin mu karanta fassarar waɗannan ayoyi akwai sanarwa akwai wani bawan Allah mai motar lambar Kano a albasu ADS 87 MK ya bata a buɗe kada ta zama to illa ta same ta je ya rufe motar ta saboda ruwa da ake yi Allah jalla wa ala yace wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiba wani ne ya fi zalunci daga wanda ya kira ya kiri ƙarya da Allah ulaika yu'raduna ala rabbihim waɗannan waɗanda suka kira suka yi kiran ƙarya da Allah ana bujirar da su ana gicce su gaban ubangijinsu wa yaqulu al-ashhadu masu shaida suna cewa هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وأن سوني وأن سكي ما أبنجد سكريا ألا لعنة الله على الظالمين وكفتك تجيء إن وراء الله تثبت أسان الظالمين وأن بيان بيان الله تعالى يا بينا cewar alkur'ani ba kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane kuma yayi fito ya ce a kafirai idan da gaske suke cewa kirar alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi su ma su zo da nasu rubutaccen kirkirarren kamar na alkur'ani din yayin da Allah madaukakin sarki ya bayyana gaja wato gajiya wasu da kasa wasu to sai Allah kuma ya bayyana me hukuncin wanda yake kirar ƙarya ya jingina ta ga Allah wannan uslubin na waman ablamu ya zo da sigar tambaya ne amma ma'anarsa inkari ai la ahad la ahada ablamu babu ɗayan babu wani wanda ya fi zalunci daga wanda ya wannan wato babu wanda ya fi wanda ya kira ma Allah ƙarya zalunci bayanin zalunci da ke cikin ƙarya ga Allah abu ne wanda zai ɗauki lokaci amma ya ishe shi barna kasancewar wato taƙar da mutane da ƙasar da mutane daga hanyar Allah domin babu arziki da Allah ya ma mutane irin arzikin wahayi wanda da shi ne Allah ya shirya al'umma ya shirya mutane baki ɗaya shi yasa Allah yake ta kiran alƙur'ani rahama rahama rahama ihsanin Allah ne ga baya wato ga mutane to wanda ya zo ya ƙirƙarya ga Allah to kaga ya raba su da rahamar da Allah ya musu domin ya ɗauke su daga alkur'ani ya sanya su akan wani addini daban kuma ya ɓatar da su bayan Allah ya ba su fitira da idan ma da kafin zuwan alkur'ani za su kasance akan fitira to yayin da ya irama Allah ƙarya ya kawo addinin ƙarya ya ɗauke su daga fitira ya sanya su akan wani addini na daban kamar yadda addinin wato maguzanci yake kamar yadda addinin shirka yake na an haramta wannan an haramta wancan an sanya shanti a wannan an sanya shanti a wannan don haka wato yana daga cikin abin da ya fi komai barna a bayan ƙasa kuma shi yasa miyagun malamai miyagun malamai waɗanda suke tsirar ƙarya su jingina ta ga Allah su canza addinin Allah su kirkiro bid'o'i su sanya mutane a kansu suka fi kowa barna a bayan ƙasa domin duk wanda aka ɗora shi akan bid'a ba zai taɓa tuba ba fa domin gani yake yi jin Allah yake yi da bid'a nan dan haka gara mai shan giya ya san saban Allah yake yi zai tuba shi yasa ibnu da ibnu sala yana ba da labarin wani daga cikin malaman malikiya da ya wuce waɗansu mutane cikin daren nisfu sha'aban suna shaye suna karta suna ba karta ba suna wannan kwado kwado suna kwado suna shaye shayen jiyar daren musu sha'aba ya zo ya wuce waɗansu kuma suna sallar raya daren musu sha'aba sai ce masu kwadon nan da shan giyan nan gara su da masu sallar nan aka kama baki aka ce haka za ka faɗa aka ramakan lau sai ce i yace domin waɗannan masu jiya sun san saban Allah suke yi ina kaunar za su ana kaunar za su ci ba su ko waɗancan da suke sallar akan bid'a suke ba za ba za gani suke yi don Allah suke ba za su ci ba to shi yasa malamai da suka sanya mutane akan bid'a suka fi kowa barna a bayan ƙasa domin sun shiga cikin wannan aya to bayan Allah ya faɗi munin aikin da suke yi sai kuma ya faɗi yaya aƙibar su za ta kasance shine yace Allah ta'ala ya ce ula'ika yu'raduna ala rabbihim waɗannan masu wannan sifa ana bijirar da su a gaban ubangiji ana musu fare to kun san fare iri biyu ne akwai fare na girmamawa wanda za a bijirar da mutane a gaban Allah domin su karɓi sakamakon su na alkhairi akwai kuma waɗanda za a bijirar da su don a kunyata su ala ru'usul akhlaq ala ru'usul khala'iq kowa ya san su a yi musu terere a tona musu asiri to su waɗannan jinsi na biyu ne za a bijirar da su gaban Allah wa yaqulu al-ashhad sannan masu shaida al-ashhad imma jam'u shahid wa imma jam'u shahid ko dai kace jam'u shahid ne wato mahalarta duk waɗanda suka halarta a filin su ne za su yi wannan magana in kuma kace jam'i ne na ashahid masu shaida to mala'iku kenan domin mala'iku su ne masu shaida akan mutane saboda haka su ne za su yi wannan magana wanda yake ya fi munasaba da abin da zai zo a baya duk da yake ta fuskar ɗaya fuskar tana da munasaba domin kamar yadda mala'iku suke tsinuwa haka mutane suke tsinuwa ula'ika alaihim la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in to Allah yake za a sai wa yaqulu ashhadu sai masu shaida su ce ha'ula alladhina kadhabu ala rabbihim waɗannan sune wanda suke ƙarya suka kiri ƙarya ga ubangijinsu wato za a san su da wannan ranar juma'a ce ta a ranar kiyama ita ce ranar tonan asiri ranar tonan asiri ranar da Allah yake yawma tubula sara'ir ran da ake bayyana abubuwan da aka ɓoye dukkan wani wanda yake saƙo wanda Allah bai nufin ya yi masa gafara ba to haka za a bayyana shi kowa ya sani da waɗansu da alama kamar masu ha'inci maha'inta suna da tuta da za ta nuna su wannan ya ga amanar da yake ga amanar da yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu waɗanda suke ɗaukan nauyin al'umma su rantsi za su riƙe amanar al'umma sannan suna shiga su ci amanar al'umma sun ɗauka shi kenan ya sun yi sun gama sun yi sam su sam guda biyu ne sun yi sun gama sun dawo sun yi ritaya ba su san abin da suke yana nan a rubuce ba sai ranar alkiyama sai a sa musu shi alama kowa ya gani nan efcc ba ta gano ba ICPC bata gano ba suna tsammanin sun sha to akwai EFCC din Allah suna nan sun ranar alkiyama sai a fitar musu mutu sai a fitar mu da mutum da wannan da wannan ha'incin da Allah ya kace Allah ya nasira to su ko waɗannan wanda suka kira ma Allah kada su kuma da yanda za a gane su da shelan mala'iku shine fadin da mala'iku za su ce ha'ula alladhina kadabu ala rabbihim waɗannan su ne wanda suke ma Allah karya sannan sai a ce ala a kira dukkan mutanen mawqif su tattara maganar su tattaro hankalin su ji la'anatullahi ala zalimi inuwar ala ta tabbata akan azzalimai to ka duba dukkan mala'iku su taru su yi maka wannan addu'a ana so idan ka ji mala'ika guda ɗaya ka san yana waje sai addu'a don ya ce amin saboda Allah ya karɓi addu'arsa amma wannan fa mala'iku ne kace kaf za su taru su yi wannan addu'a yaya girman nauyin waɗannan za su shi yasa wato shi ne lalacewar har abada shi yasa shiga cikin wutar da za su da wannan mujibin la'anar wato sun riga sun yanke ƙauna daga samun rahamar Allah har abada Allah ya shi to sannan Allah ta'ala wannan abin da zai faru a ranar alkiyama kenan to sannan sai aka dawo kuma ake bayanin halin su a nan duniya wannan an gama mana bayanin makomarsu ranar alkiyama da abin da zai faru an suranta mana an kawo mana bidiyo din ranar alkiyama to sai kuma Allah ya ce su waɗannan masu kira ma Allah ƙarya Allah ya ce su ne waɗanda suke hana mutane bin tafarkin Allah alladina yasudduna an sabilillah su ne masu toshewa da barin tafarkin Allah masu hana abu hanyar Allah wa yabghunaha iwaja kuma suna neman karkata a cikinta wato hanyar Allah miƙaƙiya ce al'adar ta miƙar ce amma masu kira ma Allah ƙarya su suke ta karkace su ne masu ɓata addini suna ɓata addini ta hanyar wato su faɗi abin da yake ba na addinin ba su danganta shi da addinin miyagun malamai kenan da kuma masu yaƙi da addini wanda za su ɓata addini su amfani da alƙalaminsu su amfani da fasaharsu su amfani da basirarsu su amfani da hudubobinsu da wasan kwaikwayonsu don suka ga addini don su ɓata addini su aibata makarantun alƙur'ani su aibata hadda alƙur'ani su ce me ake nema yanzu ba zamanin ka je ka haddace alƙur'ani ba ne yanzu zamanin ka zama to nukiliya ne yanzu zamanin ka ka aibata alƙur'ani duk wannan wayar gona ha'i waje su aibata hijabi su aibata shiga ta musulunci su aibata shari'ar musulunci duk wannan yana daga cikin neman karkata a cikin hanyar Allah duk wannan baya yiwuwa sai an ba kira ma Allah ƙarya su ne akan gaba wajen yin wannan Allah ta'ala kuma ya ce- ya ce wa hum bil akhirati kafirun kuma wa hum bil akhirati hum kafirun kuma su ma su ne masu kafirce ma lahira su ba wasu su ba su ne masu kafirce ma lahira kun san kwatankwacin wannan ayar ta zo a suratul a'raf amma akwai dan bambanciya daga cikin mutashabihat fa a can suratul a'raf sai Allah ta'ala ya ce fa azzana mu'azzinun Allah anatullahi ala zalimin sai mai kira mai yekuwa ya yekuwa la'anar Allah ta tabbata akan azzalimin shi ne dai mala'ika amma sai Allah ya ce a can alladina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwajan wa hum bil akhirati kafirun bai tsara da hum ba amma anan sai ce wa hum bil akhirati hum kafirun to menene munasabar bambancewa tsakanin can da nan aka ce a can saboda sun riga sun shiga wuta saboda haka baya buƙatar tasiri wajen bayanin halin su domin sun riga sun shiga wuta wana da ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa azana mu'adhdhin bainahum alla anatullahi 'ala adh-dhalimin kaga nan sun shiga wuta dan aljanna ma sun shiga aljanna amma nan da yake ulaika yu'raduna 'ala rabbihim a arafatul qiyamah ne wajen da za a bijirar da bayi gaban Allah kafin a shiga wuta ɗan wuta su shiga wuta ɗan aljanna su shiga aljanna to a nan wajen sai aka yi takidi na halin su aka ce su ne wanda suka kasance sun kasance su ba wasu su ba su ne masu kafirce ma lahira to shine bambanci tsakanin mawaƙi sun nan ana an yi an yi takidi saboda makamin ya dace can kuma ba a yi muka- ba a yi takidi ba saboda mukamin baya buƙatar a yi takidi takidi shine karfafawa emphasis to Allah ya ce ula'ika lam yakunu mu'jizina fil ard waɗannan masu wannan abun ba su kasance masu gagara a bayan ƙasa ba wato dan kada ka ɗauka cewa to ga makomar su a lahira to a duniya fa yana nufin sun sha kenan wato wannan sai ana ba- ana maganar lahira ne Allah ya ce a'a a duniyar ma ba su kasance masu gagara ba wato ba su kasance sun fi ƙarfin Allah ba domin kowace Allah zai iya damƙar su kuma kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya yi wannan akan da yawa masu irin wannan hali waɗanda suka rayu akan ɓata addinin gaskiya Allah maɗaukacin sarki da yawansu Allah ya tona musu asiri da yawansu Allah ya tona musu asiri shi yasa kaga a cikin wannan al'umma haka aka yi duk waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a samu mutum wajen talatin dajjalai kowannen su dujan ne makaryaci waɗanda suke zuwa da abin da baku taɓa ji bala ko wala iyayen ku wato zo da wani abu daban ba addinin Allah ba Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa iyyakum wa iyyahum ku kiyaye su sai ga su Allah ya tona musu asiri irin musailimatul kazzab aka kashe shi a cikin kafirci irin muhtar ibn ubay ibn ubayd as-saqafi wanda ya da'awar annabci da kuma irin su gulam ahmad wanda shi ma a wannan zamanin ya da'awar annabci da sauransu irin wannan irin shekarun da ake da su akwai wani yana nan wa'annan yan lokoki da ake faɗa yanzu da suka bayyana a kebbi lokoki ɗin sunan garin su wanda suke cewa ai Allah ya aiko musu annabi bahaushe farin cikin mu Allah ya aiko bahaushe har suna wannan wannan waƙar ta su farin cikin mu Allah ya aiko bahaushe inda Allah yake tozarta su ake ganin wato watsewarsu Allah maɗaukakin sarki to shi ne yake bayyana wannan yake waɗannan ba su zamanto masu gagara Allah a bayan ƙasa ba wa ma kana lahum min dunillahi min awliya kuma ba su kasance wani majibinci yana gare su ba bayan Allah wato ba su da wajen gudu a bayan ƙasa domin idan sun gagara a bayan ƙasa wato suna da inda za su je su ɓuya yadda ba za a cin musu ba to ba su kasance haka ba ba su da wajen gudu ko ba su da mataimaki ba Allah ba saboda haka duk inda za su samu tsira Allah ya tushe to shine sai Allah ta'ala yake yudha'afu lahumul azab za a ninka azaba a gare su domin suna da azabar da za a yi musu sannan kuma suna da azabar waɗanda suka kasar wal yahmilunna awzarahum wa awzaran ma'a awzarihim wallahi za su ɗauki nauyin su da wani nauyin tare da nauyin su wato nauyin waɗanda suka kasar وأوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يجرون ذاك توكي نويونسي بنوي وأن دسك قتل بسوبة بإلمي با domin duk wanda ya ƙirƙiri ƙarya ga Allah duk wanda ya ƙirƙiri ƙarya ga Allah ya kawo ƙasa ya ɗora mutane a kai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man da'a ila dalala kana alaihi wujruha wa wujru man amila biha la yunqasu dhalika min awzanihim shay'a duk wanda ya kira ya zuwa ga kasa ya zuwa ga wani kasa yana da laifin yin wannan kiran zuwa ga kasa yana da kuma laifin duk wanda ya bi shi akan wannan ƙasar har ranar alkiyama ba tare da an tawaye komai daga cikin ƙasar su ba shi yasa wato waɗanda suke sanya mutane a kan ƙasa wato me ya tunanin su ranar alkiyama duk kamar waɗanda ake zuwa a ce musu su taka da ƙafa tun daga kano da katsina har zaria wai sun je bikin kwana sun je tuna kwana arba'in na mutuwar Hussein nuna bakin ciki akan Hussein kuma a ce wannan bin Allah ne waɗansu su mutu a wannan hanyar waɗansu su haihu duk wannan hukubar abin da suka yi wanda ya ɗora ta akan wannan yana da fito duk nauyin yana kan ka duk yawansu nauyin gabaki ɗaya yana kan wannan shi jagoran nasa dan shi ya kira ya zuwa ga wannan shi ya kira ya zuwa ga wannan ba shi da sultani la min kitabin wala min sunnatin wala min athar ba aya ba hadisi ba abinda wani magabaci ya faɗa daga cikin magabata na kwarai Allah ya kashe mu da ƙasa shi yasa Allah madaukakin sarki yayi maganar limamai guda biyu akwai a a'immatun yahduna bi amrina وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون muka sanya su suka zamanto jagorori da suke shiryarwa da umarninmu yayin da suka yi haƙuri suka zamanto masu yaƙini da ayoyin Allah masu ilimi na ƙwarai shi ne Allah yake ya roƙe mu mu zamanto irinsu وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ka sanya mu mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah wato wanda za mu ga Allah da abin da Allah ya ce waɗansu su gani su koyi da mu mu fito mu gaya wa mutane Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai koyi da mu akan wannan to akwai kuma na biyu jagorori a immatan yad'una ila an-nar waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawm al-qiyamati la yunsaru muka sanya su limamai masu kira zuwa ga wutar jahannama shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa du'atun ala abwab jahannam masu da'awa amma a kofar wutar jahannama wato sun zo sun tsaya a wutar jahannama zo sai su kauce ka shiga to waɗannan su ne waɗanda yake za su ɗauki nauyin su da nauyin waɗanda suka ɓatar da su ba tare da ilimi shine Allah yake yudha'afu lahumul azab ana ruɓanya azaba a gare su ma kanu yastati'una sam'a ba su kasance suna ikon sauraro ba sauraro mai amfani wato ba su kasance suna ikon jin wa'azi jin da zai amfane su ba wama kanu yubsirun ba su kasance suna gani suna ganin aya suna ganin gaskiya su aiki da ita ba ulaika alladhina khasiru anfusahum waɗannan su ne waɗanda suka saɓar da kawukansu suka miƙa kansu zuwa ga taɓewa wa balla anhum ma kanu yastarun abinda suka kasance suna kira na ƙarya su dangana shi ga Allah ya ɓace gare su domin duk waɗanda haka suna kira ma Allah ƙarya suna da mataimaka suna da mataimaka daga cikin mabiya suna da mataimaka daga cikin shaiɗanu kowa yana da shaiɗaninsa wanda zai zo ya masa wahayi wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadiluhum shaidanu suna wahayi ya zuwa ga waliyansu don su yi dagala da su to a ranar alkiyama za su ɗauke musu mabiyan za su tsine musu إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب دكا وتسلع وتعلاقة ينكي أو النرانة وشيني وضل عنهم ما كانوا يفترون الله يقول لا جرم باب مكوى annahum fil akhirati humul akhsarun cewa su a ranar lahira sune suka fi kowa tabewa sun fi kowa tabewa saboda ukubar su ukuba ce wanda aka yi musu dabo ga tasu ga ta wanda suka kasar Allah ya kashe mu da zaman cewa du'atul balala kuma wannan ya nuna cewa duk wanda Allah ya bashi ilimi duk wanda Allah ya bashi fada aji wato Allah ya yi niyyar ya jarabta shi jarabawa mai girma yayin da ya kauce da ilimi ya ɗora mutane akan ƙarya to ya zamanto mai kira ma Allah ƙarya yayin da malami ya ba da fatawar ƙarya yana sani ya kira ma Allah ƙarya yayin da malami yana ganin yana da sifar karɓuwa wajen mutane ya zo ya yaudar mutane ya ce an gaya masa a mafarki ko wani ko ya je ya ga wata takarda ta faɗo daga sama yana so ya samu matsayi yana so a mayar da shi shi ma wani ƙaramin Allah ya zo ya yaudar mutane da wannan to Allah maɗaukakin sarki ya san cewa da Allah yake yi da Allah yake duk wannan yana sun san su irin dujalawa musamman yanzu a wannan zamanin da muke ciki jama'a zamani ne wanda waɗanda suka yaƙi da addinin musulunci suna ganin ba yadda za su rubuta addinin musulunci illa ta hanyar su ɓata aƙidunsa saboda haka suna nan yanzu a sun ga cewar ɗan bindiga daɗi ba shi ne hanyar da za su yaƙi addinin musulunci ba sun ga dukkan masu hankali sun dawo daga rakiyar waɗanda suke cewa za su yada addini da sunan jihadi sun san ɓarna suke a bayan ƙasa saboda haka sun haƙura sun san wannan ba za ta kai ko ina ba saboda haka tsofaffin aƙidu irin na wato aƙidun da aka yaƙi musulunci da su aƙidun hululi aƙidun batiniya aƙidun shi'a da rafidanci shi ne ake karkaɗa ƙura a kansu ake samun mutane da za a je a tura musu kuɗi a tura musu goyon baya a ba su mimbari don su yaɗa waɗannan aƙidu karkai mamaki irin waɗanda suke zuwa suna maganar 'yan haƙiƙa da sauransu karkai mamaki cewar suna da ɗaurin gindi ɗaurin gindi a fadar kafa roma karkai mamaki saboda kafirci ya riga kafircin zamanin nan ya san cewar ya fi ƙarfin ya yi magani ya fi ƙarfin ya rusa addinin musulunci da wato ƙarfi da yaji da ƙarfin soja da ƙarfin mulki sai dai ta hanyar a yi kawo miyagun aƙidu don a gurɓata aƙidun mutane to maganin shine alƙur'ani ba su sun raba mu da shi ba shi ma ta san sun yi kokari 2003 sun yi a shekara ta 2003 sun yi da ultimate furqan wato furqani wai alfurqani na na ainihi suka ce ga alkur'ani wanda yake dace da fikira ta zamani da 'yancin ɗan adam da aƙidar amerika suka yi shi suka buga shi a kuwait da turanci aka yi shi sannan aka fassara shi zuwa larabci da turanci aka yi sannan aka fassara shi zuwa larabci a ajamiyun wa arabi a ajamiyun wa arabi alƙur'ani wanda yake balarabe kuma yau ya zamanto gobawa bature gobawa ne to ta nan suka ga kan yau kun ga shekara nawa kenan shekara goma sha biyu kun san abin zancen banza ne saboda haka sun san musulunci ya fi ƙarfin su a nan wajen to amma ga hanyar da suke bi to duk waɗanda suke irin wannan kira zuwa ga ƙasar duk sun shiga cikin ƙarƙashin wannan ayar wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiba ba wanda ya fi su zalunci a bayan ƙasa saboda haka ba wanda ya fi su ɓarna don haka bayyana sha'anin wajibi ne ga malamai kuma sanin su wajibi ne ga kowane musulmi ya san su wajibi ne kowane musulmi ya san su duk wanda za su zo su ce muku akwai wani alƙur'ani dan da alƙur'anin nan da muke da shi cewar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun haƙince shi wajen isar da alƙur'ani ko wajen isar da sunna ba a samun saƙon Allah da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta hannun waɗansu wanda su suka sani suka kira su ahlul bait bayan ƙarya suke ba ruwansu da ahlul bait din duk wanda ya gaya muku wannan yana daga cikin wanda ya kira ma Allah ƙarya ba kuma indoctrination nake muku ba ba laƙani nake muku ba tantini nake muku ba ku tsaya ku je ku bincike a bincike na ilimi za ku tabbatar da wannan ku tsaya ku bincike bincike na ilimi dalilin me yasa saboda mun san alqur'ani gaskiya ne mun san alqur'ani Allah ya ce ya tsare shi kuma mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako kuma ba mu san alqur'ani ba sai ta hanyar sahabbai duk wanda yake zai raba mu da sahabbai ne yake so yi zai raba mu da alqur'ani duk wanda yake zai raba mu da sahabbai ne yake so yi zai raba mu da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya kawo mana hadisai sahabbai ne to idan aka raba mu da alqur'ani aka raba mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan me za a dora mu ba sai abinda mutum ya ga dama ba saboda haka sai a dora mu akan me akan albabu akwai akidar babu wanda yake tsaye a kofar sahibu zamani suna da sahibu zaman wanda yake ya shiga cikin wani rami a Iraq a samun ra ta Iraq akwai mai doki yana tsaye da doki yana rike yana jiran sa ya fito in ya fito zai zo ya kawo wato alqur'anin gaskiya mushaf Fatima kuma wannan wanda yake tsaye a wajen sai wani ya je ya ce ya ga sahibu zamani shine albabu shine kofa zuwa ga sahibu zaman sahibu zaman ya ce ku yi kaza ya ce ku yi kaza mu ba alqur'ani mu ba sahih bukhari mu ba sahih muslim mu dauki abin da wani shege ya zo yace ya ga sahibu zaman ya ga abin da ka ake so ai kenan abin da ake so ai kenan duk wanda yake so ya duk wanda ya duk wanda yake so ya kira ƙarya ya jingina ta ga Allah to sai ya raba mutane da alkur'ani da sunna duk wanda za ka ga yana gaba da a ce a dawo ga alkur'ani da sunna saboda ya yi shirin wata gagarumar kasa da ke so tsora mutane a kai ya san abin da zai hana su alkur'ani da sunna saboda haka duk wannan abin da ne wannan bayanin saboda muna ganin irin waɗannan abubuwa suna kunno kai muna ganin su suna kunno kai kuma yanzu kwana-kwanan nan aka gama da 'yan hakika da abin da suka yi yanzu kuma 'yan lalo sun bayyana a kedi za ka sake ji 'yan waɗansu su sake bayyana ga 'yan baƙaƙen kaya masu tafiya daga kano zuwa zaria duk ga sunan kullum za ka ji ta ƙullowa ta ko'ina miyagun akidu duk dan su raba mu da ni su raba mu da alkitabu wa sunna su raba mu da Allah su raba mu da annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam ce iyyakum wa iyyahum ku kiyaye innal ladina amanu Allah yake to lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata ayyuka nagari wa akhbatu ila rabbihim suka yi tawalu suka kankan da kai zuwa ga ubangijinsu ulaika ashabul janna waɗannan su ne ɗan aljanna hum fiha khalidun su masu dawwama ne a ciki wannan a bisa tsarin alqur'ani ne yayin da ya faɗi wato akibar al-ashqiya'u tabaku masu hasara wanda Allah ya ce la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun babu makawa su ne suka fi kowa tabewa a ranar lahira to sai kuma Allah ya ce ai ba duk mutane ne suka hada aka ba akwai na kirki su ne waɗanda suka shigantu da wannan sifa suka yi imani suka yi aiki na gari amma sai aka ƙara wata sifa tare da su shine wa akhbatu ila rabbihim wannan sifar wuri biyu aka ambace ta a nan wajen da aka ce wa akhbatu ila rabbihim da kuma a suratul hajji inda Allah ta'ala yake cewa tabashirul muhbitin ka faranta rai ga masu kankan da kai ga Allah ne munasabar faɗin su a nan wajen don saboda kira ma Allah ƙarya yana daga cikin girman kai yana daga cikin yi ma Allah girman kai kana ganin kai ma kanka ta kai matsayin wato allanta to su ko waɗannan sai aka faɗi kanta masu tawalu'u ne masu rutunawa ne masu ƙanƙar da kai ne ga Allah su mabiya ne ba masu ƙirƙira addinin ƙarya bane ba masu mayar da kansu alloli bane su masu rusuna ma Allah ne jalla wa ala Allah ya ce waɗannan su ne 'yan aljanna da za su dawwama a ciki na'am الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع أن يستويان مثلا أفلا تذكرون
Allah ya ce مثل الفريقين misalin jama'o misalin ƙungiyoyin guda biyu kal a'ama wal asam kaman makaho ne da kuma da kuma kurma wanda baya ji wal basiri was sami da kuma mai ji a da kuma mai gani da mai ji hal yastawiyani matala za su yi daidai a misali ba za su yi daidai ba afala tazakkaru to dan me ba za ku asu ba wato misalin ƙungiyoyin guda biyu ƙungiyoyin masu kira ma Allah masu kirkira addinin ƙarya wanda suke akan bata kuma suke jagoranci akan bata da kuma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari suka tsantsan da kai zuwa ga ubangijinsu su ne ɗaya farkin kamar misalin wanda yake makaho ne shi baya ganin gaskiyar ballantana ya kai ya zuwa gare ta kurma ne shi baya jin gaskiyar ballantana ya fahimce ta ya aiki da ita ya yi daidai da wanda yake wal basiri wasani mai gani yana gani an nuna masa ya ganta saboda haka ba za a yi masa rufa'ida ba wasani kuma mai ji an gaya masa ya ji ya rufe saboda haka ba za a ce abin da ya ji ba daidai ba ne za a daidaita su ba daidai suke ba wannan shine halin kafiri da halin mumini halin mumini ya ga gaskiya ya ji gaskiya zuciyarsa ta rufuna ma Allah ya ji daɗin sallah ya ji daɗin sanin Allah ya kuma ga ayar da ke cikin alkur'ani Allah ya ce ya duba sama ya duba sama ya yi tunani ya ga kan cewa babu yadda za a ce saman nan ba ta da mahalicci babu yadda za a ce mahaliccin nan babu yadda za a ce mahaliccin nan ya bani sakar ya yi abu haka kawai don wasa don rashin ma'ana don kacici kacici ya ga wannan ya gane to za ka haɗa shi da wanda yake shi duk da san wannan bai na cikin duhu sun mumbukumu za ka haɗa shi da shi ba daidai suke ba ba su zama to daidai a misali ba shi yasa wato wani lokaci Allah maɗaukacin sarki yakan samanta musulmi da kafiri ta wajen ɗabi'a wa ma yastawi al'ama Allah maɗaukacin sarki yake cewa a a cikin a cikin suratul sad a a كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الله قد تكون سركي يتي وما يستوي وما يستوي الذين آمنوا هل يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار Allah ya ce za mu sanya waɗanda suka yi aiki nagari suka yi suka aiki suka yi imani suka yi aikin kwarai kamar makarnata ta ga nan wajen wajen ayyukan su ne ake bayani masu imani da aiki nagari aikin kyautatawa suke waɗanda suka kuma su imani ba kafirai barna suke a bayan ƙasa yanzu waɗanda suke hatta bishiya an ce kasu tare hatta dabba kasu kasu mata azaba da wuta kasu kona ta yanzu za ka kamanta su da wanda suke saukar da nukiliya akan mutane su kona su kurmus wannan ba makarnata ba ne a bayan ƙasa ko kuma a ce هل يستوي الذين امنوا وعملوا الصالحات ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كوكا ذاك سنه ما تسالني ما تتقوى كما فاجرين za ka sanya su daidai wanda ya kama kansa bai yadda mai mummunan alaƙa da matar wani tsarwan jikar wani tsarwar wani tsarwan ya tsaya kai a kan halaliyarsa ko ka za ka haɗa shi da wanda yake gara bunsuru ma da shi ya halatta ma kansa ya yi zina hatta da yarsa za ka haɗa almuttaqin na kan fujar fadil za ka haɗa su wani lokaci ta hanyar ɗabi'a Allah yake kawo kamar a wannan ayar kuma sai Allah ya kawo ta hanyar bayyana gaskiya da rashin bayyana gaskiya nuna kan cewar muminai wannan jama'a su gaskiya ta bayyana a gare su kamar wanda yake idan sa abu ne ya gano ya gani kuma ya ji sabanin wanda yake makaho wanda yake makaho sai dai a ga masa bai gani ba in ma ya tashi tsorewa sai zai fada cikin halaka kuma kurma ba ma ya ji a ce maka yi dama ya hagu in ya imauta wato in ya imauta ya tafi baya ji baya gani ina zai shiga ba su zai faɗa halaka bai faɗa rami to yanzu zai yi daidai da wanda yake yana ji yana gani idan ma yana tafiya ya ga yana ganin wajen tsira ne za a ja masa a'a kana ganin hanya ce ba kotar akwai rami a gabanka daina gudu za a ja masa ya ji ya tsaya zai yi daidai da wanda yake ba zai ji ba to shine sai Allah ya ce ku yi tunani afala tadhakkaru dan me ba ku wa'azuwa dan me ba kwa tunawa a tafkir shine wato kayi wa'azi wato shine ka tuna abin da yake shine zai amfane ka wato an gaya maka ka tuna wannan abin wato kenan wannan wa'azi ne Allah ta'ala yake yi amma babu wanda zai ji sai wanda Allah maɗaukakin sarki ba shi hakkin imani Allah ta haska zukatan mu
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل ولنظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده وعميت عليكم وعميت عليكم أنذركموها وأنتم لنا كاذبون
na'am a kafin mu fassara waɗannan ayoyi akwai hadisi wanda ibn kasir ya kawo shi a ayar farko da muka karanta a wannan karatu namu hadi- hadisin abdullahi bin umar wanda imam buhari da muslim suka ruwaito yana da munasaba da wannan ayar wa yaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim hadisin yace safwan ibn muhrim yace kuntu akhidan bi yadi bin umar na kasance ina rike da hannun abdullahi dan umar idza arada lahu rajul sai wani mutum yazo wajensa qala kaifa sami'ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi najwa yawm al-qiyamah yace ya kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan wato zancen sirri da ake yi ranar al-qiyamah najwa sirri da Allah yake yi da bayan sa ranar alkiyama Allah yana yin najwa ranar alkiyama shine ya nemi ibnu umar ya masa bayanin menene wannan me ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan ibnu umar yace sami'tuhu yaqul naji naji shi yana faɗi inna Allah azza wa jalla yudni almu'min Allah yana kusantar da mu'mini fa yaba alaihi kanafu fa yaba alaihi kanafahu sai Allah ya sanya masa sassansa sanya masa wato lulluɓewarsa ta rahama wa yaskuruhu minan nas ya sifirce shi daga mutane kada mutane su sani wa yuqarriruhu bi dhunubihi ya tabbatar masa da zunuban da yayi wa yaqulu la ya ce masa ata'rifu dhanba kaza ka san zunubin kaza ata'rifu dhanba kaza ka san laifin kaza ata'rifu dhanba kaza ka san laifin kaza hatta idan qarrarahu bi dhunubi hatta idan Allah ya tabbatar masa zunubansa baki daya wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak wannan bawa ya gani akan kansa cewa ya riga ya gama halaka qala sai Allah ya ce fa inni qad satartuha alayka fi dunya nayi maka sutura a rayuwar duniya ba wanda ya san kai wa inni aghfiruha laka al-yawm ni kuma zan ya zan gafarta maka su a wannan rana kuma yu'ta kitabu hasanatihi sai Allah ya bashi littafin kyawawan ayyukansa wato miyagun ayyukan duk an goge littafin da za a bashi kyawawan ayyuka ne Allah ya bamu wannan rahma wa amma al-kuffaru wal munafiqun kafirai da munafiqai kuwa fa yaqulu ashhadu haula alladhina kadabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin to su sai a tona musu asiri ala ru'usil khalaiq akan mutane gabaki daya a ce masu shaida sai su ce waɗannan su ne suke kuma Allah ubangijin su ƙarya la'anar Allah su tabbata akan azzalimai wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim ya dace da saboda faɗin annabi saboda faɗin wannan aya da annabi sallallahu alaihi wasallam ne to sannan yanzu daga nan zuwa karatun kwanaki da zamu shiga nan gaba kistoshin annabawa za mu shiga an fara da kisar annabi nuhu da waɗanda suka zo bayansa domin aka yi shimfiɗa akan wannan kistoshi da cewa mafalul fariƙai ne kal a'ma wal asam dan a nuna mana a kowace al'umma fa akwai alfariƙani din jama'ar guda biyu jama'ar muminai wanda suka kasance tare da annabawa da jama'ar kafirai wanda suka yi ma annabawa suka karyata annabawa yaya ƙarshen su ya kasance a nan rayuwar duniya domin kamar yadda Allah ta'ala yake ula'ika lam yakunu mu'jizina fil ard waɗannan ba su kasance masu gagara Allah a ƙasa ba ma kana lahum min wa ma kana lahum min dunillahi min awliya ko ba su samu ba su kasance suna da wani mai taimaka musu ba ba Allah ba wannan kun ga Allah ya faɗa ne haka ko magana wadda take a jumlace a jumlace haka Allah ya faɗe ta to za mu ganta duk tafsir akwai wanda ya gagara Allah a cikin shi akwai wanda ya samu wani mai taimakawa ya taimaka maka yayin da hukuncin Allah ya sauka a kansa to shine za mu gani misalin wannan alfariqani din da kuma misalin wannan hukuncin na Allah da yake nuna mana cewar duk waɗanda suka bi tafarkin wannan fariqin wannan ƙungiyar da suka kasance masu kira ma Allah masu ƙarya su dangana ta ga Allah ba za su gagara Allah a bayan ƙasa ba ba za su samu wani da zai taimake su daga Allah ba insha Allah gobe sai mu fara daga farkon kissar Annabi Nuhu mu sake jin daɗin wannan karatun kamar yadda muka ji yanzu insha Allah sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk akwai ɗan uwa waɗanda aka yi musu rasuwa akwai dan uwanmu wanda yake kula da sha'anin masallacin Usman bin Affan a dan uwanmu Malam Bello Daura Allah Allah ya san mahaifinsa mahaifinsa ya rasu akwai dan uwanmu mai kula da wannan masallaci shi ma yayarsa ta rasu a kwanakin baya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ya sanya namu ya zama zuwan alhairi ne ya kyauta karshen mu Allah ya haɗa kabarin su haka dalika akwai dan uwanmu wanda yake shi ma wanda koyaushe yana nan tsawon farko a shi ma mahaifinsa ya rasu ana kwana da sauran kwana ɗaya a tashi azumi shi ma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa ya haska kabarin su duk waɗanda suka mutu ɗan uwan musulmi Allah ya gafarta musu Allah ya haska kabarin su Allah ya ji mu baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ba mu cikawa da imani mu ma mu mutu Allah ya haska kabarin mu ya sanya kabarin mu ya zama to taska daga cikin taskunan aljanna kar ya Allah kar ka sanya kabarin mu ya zama to rami daga cikin ramukan wutar jahannama wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين